الحمد لله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تطاع لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالأهل ولك الحمد بالمعافات بسط رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا ربي عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك مالي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يهد غناك مالي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك إني أويت لكل مأوى في الحياة فلم أجد مأوى أعز من مأواك وتلمست نفس السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى من جاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك واشهد ان نبينا ورسولنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا واسوتنا ومرشدنا ومربينا وموجهنا واستاذنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك وانعم على رسول الله والله ما خلق الإله ولا برى بين الورى بشرا يراك محمدي أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما ودون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد فأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الحيام به لكان مساعدي يا ربي صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي فلقد علمتك منعما متفضلا فلذا دعوتك فاستجب لي سيدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بتقوى الله اتقوا الله تعالى واعلموا عباد الله أن الإسلام يعلو, يعلو ولا يعلى عليه وقد أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أيها المسلمون اعلموا أن الإسلام فوق كل شيء ولأجله يترك كل شيء ولتحقيق ذلك خلق الله كل شيء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله إن كثيرا ممن درسوا غير الإسلام وملأوا أذهانهم بالترهات والخرافات ممن ينتسبون إلى الإسلام يظنون أن الوطن فوق كل شيء حتى رفع بعضهم شعارا قائلا الوطن أولا والوطن قبل كل شيء جهلا منهم بأن حق الله مقدم على كل شيء يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق الأدناني هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان هو دين آدم والملائكة قبله هو دين نوح صاحب الطوفان وله دعاهود النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من نفحة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلى لما فداه بأعظم القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين داود داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وهبذ الشيخان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سما على الصبيان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون إن إبراهيم الخليل هاجر وترك الوطن والعشيرة لأنه يقدم مصلحة الدين على مصلحة كل أحد وعلى كل شيء وكذلك لوط عليه السلام قال الله تعالى عنه فآمن له لوط وقال إني مهاج- مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وكذلك أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى تركوا قومهم وأهلهم فرارا بدينهم ورضوا بالكهف منزلة مع ضيق الكهف لأن الدين مقدم على كل أحد وعلى كل شيء وخير المثال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مع أن مكة من أحب البقاع إليه خرج منها فرارا بدينه وآوى إلى المدينة حيث يعبد ربه وحده لا شريك له فهو خير المثال في ذلك أخيرا عباد الله نقول لمن يحارب الله ورسوله ويحارب الإسلام لمصلحة وطنه أو يقدم الوطن على الدين حقوق العباد على حقوق رب العباد أتطعن في شريعتنا جهارا تحارب دين رب العالمين أتطعن في شريعتنا جهارا تحارب دين رب العالمين تظن بأن حب الوطن حقا يقدم فوق دين العابدين أتسخر من معالم دين حق وتستر من محاسنه اليقين بدأت ترى علوم الشرع حربا وترمقها بعين المنكرين فيا مغرور إن الدين باق وليس يضره المتغطرسون فدين الله فوق الكل دوما سينتصر الهدى والمسلمون سترفع راية الإسلام حقا ولو كره الطغاة المجرمون سترفع راية الإسلام حقا ولو كره الطغاة المجرمون وشرع الله سوف يسود فيكم متى شاء الإله العالمين وليس يسده صوت المغني ولا الكفار والمتمسلمون نسأل الله عز وجل الهداية ونعوذ به من الغواية أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اسرفنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انك انت الغفور الرحيم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم ارفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان يا رب العالمين اللهم ارفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان يا رب العالمين اللهم ارفعها في بوركينا فاسو وارفعها في مالي وفي النيجر وفي سائر أقطار أقطار العالم يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم انصر من كان في نصره صلاح للإسلام والمسلمين واخذل من كان في خذلانه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi a gulguje bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam hudu ba ta ta yi bayani ne bayan wani diskur da naji yana yawo na ɗaya daga cikin jagororin ƙasashen nan guda uku na IAS wanda wannan diskur nashi akwai sukar addinin musulunci cikin shi wannan diskur nashi akwai wulaƙantar da karantarwa ta musulunci da kuma ɗaukar ta banzawi wanda wallahi inda wani kafiri ne bai isa bayyana musulunci wannan cin kashin sau nawa sau nawa muna samun matsala daga wanda ake yake raye cewa shi musulmi ne ya zo ya fallasa musulunci ko ya wulakanta musulunci da musulmai ya mashi bugun da kafiri ma bai isa ya yi mashi ba wannan ya sha faruwa inda aka ce mutum jahili ne a bangaren addini ya tar da uwarshi da ubanshi suna sallah shi ma kawai ya ɗora yi bai san menene musulunci ba wallahi komi yana iya yi na wulakanci da cin mutunci da cin zarafi da gugar zana ga addinin musulunci da musulmai ɗan uwa musulmi yana da kyau mu sani baki ɗayan mu cewa shi musulunci kullum shi yake sama ba ya yarda a zama sama gare shi tun da Allah ya tsira duniya ya tsira ta dan a bauta mashi duk abin da ka gani bisa doron duniya wallahi ɗan tanyo ne ɗan hidima ana zancen musulunci addinin Allah kana zancen ƙasa da ƙasusuwa ana zancen musulunci kana zancen ƙasa da ƙasusuwa saboda jahilci da duhun kai ba a haɗa addini da ƙasa addini shi yake saman ƙasa ƙasa da wanda ke cikin ƙasa da abubuwan da ke cikin ƙasa duka 'yan hidima ne da 'yan tanyo ga tabbatar da addinin Allah kar ka ruɗe ka hankalinka ya rabu goma ya kamata ka natsu ƙasa batta da anwani banza wohi ce matukar babu addinin Allah cikinta babu ƙasar da take da kima da daraja Allah yake kallanta da ido na rahama Allah yake kallanta da ido na kima sai ƙasar da aka tabbatar da addinin Allah ciki amma da zaran ƙasa ta zamanto kawai hidima ce ta ƙasa da ƙasusuwa to wai na shi ya kamata duk mai kurin hidima ga ƙasa da bautar ƙasa da son ƙasa ya kamata ya zo ya gama menene ma son ƙasa akwai wani wanda ya isa ya gaya ma haƙiƙanin ko menene son ƙasa in banda addinin musulunci addinin musulunci shine zai karantar da kai menene ƙasa kuma ya koya maka son ƙasa kuma son ƙasa na gaskiya ba na ƙarya ba da ka ‘yan uwa musulmi wallahi tallahi hankalin makwancan lus game da cewa Allah sai ya kare addini shi ba a yi ba a can baya kuma ba za a yi ba a nan gaba wani ɗan adam wanda saboda isa shi ko burin ƙasa shi ya isa ya tunkari musulunci ya yakace shi kuma ya sha a'a sai dai wanda shekarar tozarcin shi ta kama ya furta maganganu na wulaƙanci ga addinin Allah da jimawa Allah ta'ala ya turo annabawa ne don ya hihita addinin shi akan kowane irin addini akan kowane irin tsari a cikin suratul safi ne Allah ya ce yuriduna li yutfi'u nurallahi makiya addinin Allah so suke su bice hasken Allah bi afwahihim da bakunansu da jamawa makiya addinin Allah babban makamin da suke amfani da shi wajen yaki da addinin Allah shine mi baki mutum ya zo ya diskur na shiririta da shirme da duhun kai mutum ya zo ya zagi musulunci ya zagi musulmai ya wulakanta su ko kuma mutum ya yi amfani da kalmomi na suka direct ko indirect sai Allah ta'ala ya ce wallahu mutimmu nuri to shi Allah mai cika hasken shi ne walau karihal kafirun ko da kafiran duniya ba su yarda ba ko su yarda ko ka Allah sa su yarda Allah sai ya cika hasken addini shi in baka san kowaye Allah ba Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu shine wanda ya turo manzon shi bil huda wa dinil haqq da shari'a kuma da addini na gaskiya don me Allah ya turo shi don a ɓoye cikin gida a bauta ma Allah ko a shiga masallaci a'a li yuzhirahu ala addini kulli domin ya ɗaukaka shi ya hihita shi akan duk wani addini kaf to akwai masu ja wanda ba su yarda ba sai Allah ya ce walau karihal mushrikun sai yayi haka ko da mushrikai ba su yarda ba ɗan uwa musulmi yana da kyau mu musulmi mu sani cewa addininmu na musulunci yana sama ga dukkan komi kuma saboda addinin musulunci ana iya barin dukkan komi kuma domin tabbatar da addinin musulunci ne Allah ya halicci dukkan komi ɗan uwa musulmi Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannu da mutane ba sai don su ɗaya tani da buta ashe babban manufa in kaga kunkayen Allah ka ɗauka ka hofashe su ka gyara hanya to ka tabbatar da kayi haka ne don tabbatar da manufan Allah bisa ban kasar shi idan kaga kayan Allah kai ta aiki kana ta hidima kamar dandan karo kana ta dauko sa kana jerawa kana gyarawa kana haska gari to zuciyanka ta gamsu ta yarda kana yin haka ne domin ka shunguda hanya kuma ka sauƙaƙe ma bayan Allah hanyoyin bautar Allah ba wai zuciyanka ta dauka ba kawai ni ina yin haka saboda ƙasa to in saboda ƙasa ne ni yanzu misali bari in yi tambaya guda ga 'yan kishin ƙasa wanda suke ganin kishin ƙasa yana sama ga addinin musulunci tambaya guda menene ƙasa yanzu ga wani nan ya ce ni zan kashe kaina saboda kishin ƙasa to ai ka faɗi ga banza menene ƙasa in ba kai ba mu ɗan ƙasa mu ne ƙasa yi mama abin da muke so da yin abin da zai amfane mu ya kama mu sauki a rayuwa shine kishin ƙasa shin huɗa ma ƴan ƙasa alkhairai da tahiya tare da manhohinsu da tsare masu mutuncinsu da tsare masu dukiyarsu da tsare masu addininsu wannan shine kishin ƙasa ko ka aza ƙasa ƙunƙayen ne ita ƙasar ita ce ƙasa idan duk kowa ya mutu saboda ƙasa sai ni sai ita ƙasa ta yi ni kenan don haka ba mantiki ba ne ba hankali ba ne ka ce mu ne wanda sai mu mutu kan ƙasa to in ka mutu kan ƙasa kowa kuma ya zama yana da tunani irin naku ya tafi ya mutu kan ƙasa sai ƙasa ta zama suwaye ƙasai kenan ashe akwai jahilcin ma sanin suwa menene ƙasan ma tukwai kwalita manyan benaye gine-gine waɗannan su ne ƙasa ko ko su 'yan ƙasan da kansu su ne ƙasa idan ka ƙuntata ma 'yan ƙasa ka tulla su cikin halin ha'ulai har ka ɗora wulaƙantar da addininsu kana cin zarahinsu kana hararansu a matsayinsu na musulmi kana ganin su suke kawo ci baya su suke kawo ta'addanci saboda duhun kanka da kuma jahilcinka baka karanci tarihi ba to yanzu waye kasai kenan waye kasai dawa kake su wane ne kasa dole duk wani wanda yake ganin kishin kasa yana sama ga addini sai ya bada amsa wane ne kasai dami dami ne in sun haɗu ake ce ake ce mishi kasa dan haka 'yan uwa musulmi Allah ya halicci bayan shi dan su bauta mashi yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijin ku shi kadai me yasa yace shi kadai za a bauta masa yace allazi khalaqakum saboda shine wanda ya halice ku in ka samu wani wanda ya halitta banda shi je shi ma ka bauta mashi wallazina min qablikum kuma shi ya halice na gabanin ku yayi haka la'allakum tattaqun domin ku zama masu tsoron Allah da yawa daga cikin waɗanda suka karanci wasu karatuttuka wanda ba musulunci ba suka cika kwakwalansu da shirme da hayagaga da hayaniya suka cika kwakwalansu da ƙaryace-ƙaryace da labaran soki burutsu wanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci wallahi da yawa cikinsu ɗauka suke wai kishin ƙasa yana game ga addinin musulunci wallahi da dama daga cikinsu ya kamata malaman musulunci bayan Allah ku tashi ku karantar da mutane baki ɗaya manya da yara maza da mata jagorori da wanda ake jagoranci su sani cewa addini idan ma akwai wani addini wanda shi a tsarin shi ƙasa tana gaba gare shi to banda musulunci mu addininmu na musulunci yana gaba ga ƙasa ana iya watsi da ƙasa a bar ƙasa saboda shi annabi ibrahima shugaban masu tauhidi na duniya saboda addinin shi ya bar ni ya bar kasa ya bar yankin da yake ya bar iraki ya yi wohi da su akwai iyalin shi akwai dangin shi akwai yan uwan shi akwai abokanin shi a nan ya taso yana ƙaunar wurin kamar ni amma tun da dai ba za a bari a bauta ma Allah shi kaɗai ba wa a'tazilu kuma wa mata da'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa Allah a kuna bi du'a'i rabbi shaqiyya annabi lut alaihi salam shi ma yana cikin annabawan da tarihi ya nuna sun yi waci da ƙasa sun bar ƙasa da ƙasan da ke cikin ƙasa gaba ɗaya sun tunkari inda za a samu damar bautar Allah wahdahu la sharika alqur'ani ya ba mu labarin wasu zaratan matasa wasu zaratan matasa wanda alkur'ani ya ce innahum fityatu su matasa ne na musamman amanu bi rabbihim wanda suka yi imani da ubangijinsu fazidnahum huda muka kara musu shiriya wa'annan matasan suka nisanci ƙasa suka bar ƙasa da ƙasusuwan cikin ƙasa kaf suka yi watsi da ƙasa da kwama calan da ke cikin ƙasa suka je inda ba yalwa ba iska ba hutu ba sarari cikin kogo suka shiga sun yarda su rayu nan in dai za su samu damar bautar Allah shi kaɗai a nan wuri mahi alherin misali shine annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya bar makka tare da cewa makka tana cikin wurare wanda ya yi ƙauna da bakin shi yake cewa ke makka kina cikin garuruwan Allah wanda na yi ƙauna amma wallahi in ba dan an cilasta ni hita daga cikin ki ba da ban hita ba kuma saboda mi ya fita saboda Allah haƙƙin Allah yana sama ga haƙƙin duk wani abu haƙƙin kowa haƙƙin komi babu wani zance in ana zancen Allah maciririci daƙiƙi jahili kwabo wanda bai da kai bai san addini ba shi ne ma har zai tsaya tattauna wannan zancen saboda jahilcin shi amma wallahi duk musulmin da musulmcin ba wai kawai zuwa ne tar da uwashi na sallah ba shi ma yake a ya karanci musulunci ya zauna makaranta an gaya mai meye musulunci na farko ya tabbatar da ƙarya ne in duka duniya kowa Allah zai hudo mai baki dubu-dubu su ta cewa musulunci shine ta'addanci musulmi ya san karyace ya suke addinin musulunci bai da alaka da ta'addanci bale yan ta'adda shi addinin musulunci ma shine addinin da ke tabbatar da zaman lahiya wallahi duk inda musulunci ya sami meke kahuwa billahi allazi la ilaha illa huwa sai zaman lahiya ya wanzu a wuri kuma ko yanzu rayuwar da ake ƙasashe matalautan ƙasashe wanda suka yi kowace ƙasa zama matalauta sun yi kwanciyar hankali da zaman lahiya da sanyin rayuwa da lumana da walwala da jin daɗi saboda musulunci ya yi yawa yankinsu ƙasashen da ake ganin su suka ci gaba su suka san duniya su suke da teknoloji su suke da kaza su suka yi kuncin rayuwa da wahalhalun rayuwa da wayo wayo kaina a cikin rayuwa saboda kafirci ne ke jagoranci ba musulunci tattare da su ‘yan uwa musulmi addinin musulunci addinin Allah addinin musulunci addinin annabin Allah ne annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Hudu annabi Zakariya annabawan Allah ka musulunci suka yi kuma sun hihita shi akan kowa kuma akan kowa saboda haka ƴan uwa musulmi zan takaita a nan wurin amma abu na ƙarshe da zan faɗi shine ya kamata musulman mu gaba ɗaya da ƴan boko da wanda ba ƴan boko ba ya kamata mu gano matsayin musulunci mu mun gode ma Allah da Allah ya sa nan Nijar jagororinmu dattawa ne, tana yi wa wancan wanda ya wancan diskurkin na shirme, tana yi wa saboda jahilci da kuma yarinta da kuma wato duhun kai a kotan musulunci, a kotan musulunci zero ne. Ya san shi ba, wallahi tallahi wanda ya san miskala zarra ma na musulunci ba zai ma musulunci wannan cin kashin kashin ba. har ka ɗora cewa mutanen da suka tafi suka suke karantar ilimin muka na shari'a a Saudiya wai kamar ƙasa ba ta da buƙatar su kamar shiririta suke abinda suke mara mahimmanci ne ya kamata in sun gama karatu su koyo wani abu mai mahimmanci la ilaha illallah wallahi duk wanda yake shari'ar musulunci ba ta ɗaga ba a cikin ƙasar sai Allah ya kashe shi kuma shari'ar musulunci ta daga wallahi duk wanda ya ce musulunci bai isa bai dago kanshi a ƙasar shi in Allah ga dama sai Allah ya kawo wani ya matse shi ya danne ya daure kana kallo a yi musulunci ba yadda ka iya kuma kuma ga ka daure don haka ‘yan uwa musulmi saƙonmu zuwa ga dukkanin wani wanda Allah ya ba jagoranci ya yi hattara da tsoma baki cikin addinin musulunci sai ka zo ka yi ridda baka sani ba musulunci wani bi abu kaɗan za kai kawai kama bar musulunci don haka duk wanda zai sa baki cikin musulunci don girman Allah ya nemi malamai wanda suka san musulunci kuma in so samu ne kar ya nemi malamai masu neman kuɗi da addininsu ya nemi malaman Allah wanda suka san mai musulunci ya nemi shawararsu abinda shawararsu ta yanke sai ya zo ya yi magana kan shi amma sau da yawa duk mutumin da rayuwar shi kaf karatun boko ne ya yi ta yi in ya ce zai tanka akan musulunci wallan shi ake gani ka ce mashi a'a ba a haɗa da Allah da ma ya tsai da mota kakka tura kuma musulunci teku ne tun da aka kawa shi an sha samun karnuka suna zuwa bakin gabashi su yi ta habshi amma har yanzu ruwan musulunci kwasu suke babu wasu karnuka in za su cika duniya da habshi wanda za su iya gurɓatar da mi da tekun musulunci wallahi teku ne kana hada da shi sai ya mararo ya shigo ta taga da haka muna roƙon Allah ya ɗaukaka musulmai da musulunci Allah kaskantar da kafirai da kafirci Allah ɗaga tutar musulunci a cikin ƙasar Burkina Faso Allah ɗaga tutar musulunci a cikin ƙasar Mali Allah ɗaga tutar musulunci a cikin ƙasar Nijar Allah ya taimaki jagororin AAS gaba ɗaya Allah ya ɗora su akan daidai Allah kwaɓe hannayensu game da zalla da kaɓa da tuɓa-tuɓai da talaɓaɓiya ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka sabkar da alkhairi da rahama da lumana da sanyin rayuwa a cikin ƙasar mu ta Nijar ya Allah muna roƙonka ka ƙara mun kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin ƙasar mu wannan damuna Allah ta'ala ka sa ta zamo damuna wadda take cike da alkhairi Allah ka azurta mu da abincin mutane da dabbobi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillah